بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه القر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى ما سسورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أفق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 yayin da ya daidai da takwas ga watan shida shekara 2016 a wannan ainihin wato wata Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi na Hausa road a wannan unguwa tamu ta tudun wada da Allah madaukakin sarki yayi mata albarka ya sa bana ta gingime man kamu ta kinkimo malamin kungiyar izala na ƙasa ga baki ɗaya wannan ba ƙaramin sa'a ba ne da wannan unguwa ta tudun wada ta yi don haka muna tafsiri na suratun nisa'i mun fara jiya lokaci ya mana halinsa muna aya ta ainihin wato biyu za mu ayata shi aya ta uku wa in khiftun allah tuksitu fil yatama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
Allah ta'ala ya ce wa in khiftu idan kun ji tsoron Allah tuksidu ba za ku yi adalci ba fil yatama dangane da marayu wanda suke karkashin ku a lokacin da za ku aure su Allah ya ce fankihu ku aure mata ba abin da ya daɗi lakum gare ku minin nisa'i wasu matan waɗanda ba su ba idan mutum ya tashi zai aura masna ko dai ya auri biyu wasu lata ko ya auri uku wa ruba ko ya auri hudu fa in khiftum idan mutum yana jin tsoron Allah ta'adilu idan ya tara mata biyu ko uku ko hudu ba zai adalci ba to fawahidatan ya tsaya kwaya ɗaya ƙwallon ƙwal kamar idan bai sa aw ma malakat aymanukum ko abinda damar ku ta mallaka sune bayi idan ma ita yar in an aura za a iya cutar da ita to sai mutun ya nemo baiwa Allah yace zalika ajana wannan shi yafi cancanta Allah ta ulu ba za ku ainihin wato yi zalunci ba jiya mun fara magana cewa wannan aya na na Aisha ta ce Allah ya kara mata yadda Allah ya saukar da wannan ayan ne lokacin da ya zamanto ake mutuwa a bar 'yan mata a matsayinsu na marayu waɗanda aka ɗora wa kula da matan sai ya zamanto akwai alaƙa tsakaninsu da matan alaƙar da za su iya aurensu to idan mutum ya tashi zai auro wato yarinya a waje sai ya ɗauki cikakken sadaki ya biya amma wannan tun da mareniya ce a ƙarƙashin take shi ke kulawa da ita watakila sai raba kudin ɗaya bisa biyu ko biyu bisa uku sai ɗauka ya biya da shi a matsayin sadaki to shi ne Allah ta'ala ya ce wa in khiftun Allah ta kusa tofil ya tama idan kuka tabbatar ko kuka ji tsoron ba za ku yi adalci ba yarinya marainiya tana ka kai ka kula da ita ta taso ta girma ka ji cewa kana son ta za ka aure ta to Allah maɗaukakin sarki sai ce to ka batta in dai ba za ka yi mata adalci ba ka je ka nemo wacce a waje wacce ba ita ba don a yi mata adalci wannan yana daga cikin mahasunul islam kyawawan addinin musulunci wajen kula da haƙƙin ainihin wato ɗan adam da haka al'imam hassan al-basari yake cewa kanar rajul min ahalil madinaci ya kunu inda hu al'aitamu mutum ya kasance daga cikin mutanen madina a gurin shi akwai marayu wafihin na manya hillu lahu nikahuha cikinsu akwai wanda ya halatta ya aure ta faye ta zawwaju hali ajilin maliha wahiyar latu udibuhu sai ya aure ta saboda kudin da take da shi amma fa ba san ta yake ba ba bata burge shi ba kamar yadda yanzu maza da yawa suka koma ɗan cin banza da mu karanta ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ko kuwa kakka ga yarinya yanzu tana zane zane a hannunta kullun da asuba da kafarka kafarka da test dinta ya fara dan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda an ba aure shi ba sai na shiga kwalban minerals billahi lazi din aka gama wannan ka auro ta tattaho gida to ba kuma za ta fahimci wani yare ba sai na idan akwai girki shi yasa suka ce da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu dole cikinsu sai an yi ɗaya to don haka sai ya aure ta saboda kuɗinta amma bai santa karahiyata an yudkhilahu ghayru garibun saboda yana kyamar shi da yanzu gashi ba san ta yake ba gata kuma tana da kuɗi kai rashin sa'a wani daga waje yazo ya aure ta fa yusharikuhu fi maliha sai musharaka da ita a cikin dukiyarta thumma yusi'u suhbataha daga bayacin da dama ba san ta yake ba dan kuɗin ya auruta idan yazo kuma sai ya muna na mu'amala da ita wa yatarabbasu biha an yamuta kawai yana jiran Allah ya kawo ranar da za ta mutu ne wa ya risaha don ya gaji dukiyarta fa'ataba Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya zargi masu irin wannan ɗabi'ar ya ce wannan ɗabi'ar da suke ba ta da kyau yarinya ta taso a ƙarƙashinka babanta ya mutu ya ban mata kuɗi ya halatta ka aure ta amma kai ba ka santa sai ka aure ta don kuɗin da babanta ya mutu ya ban mata ka wulaƙanta ta ka musguna mata kana jiran kawai yanzu ta mutu tunda kai mijinta ne kana da gadanta don ka gare ainihin wato dukiyar wannan yana daga cikin abin da suka dinga yi a jahiliya a wancan ainihin wato lokacin ikrama ya ce kanar rajul min quraishin ya tazawwaju al'ashara min an-nisa'i an samu mutum daga cikin quraishawa sai ya aure mata guda goma wal akasar ko ya mafi goma kaga da ana auren ba adadi shi musulunci da ya zo sai ce a tsaya hudu kuma ya faɗi ƙa'idar da za a faɗa nan gaba guda uku don ba haka kawai aka ce ai mata biyu ko uku ko nawa ko hudu ba haka kawai ba ne da addinin da ya zo ko rayuwar da ta yadda idan mutum zai tara mata ɗari ya je tara ba matsalarsa ba ne da addinin da ya zo ya tsari aka ce kar a wuce mata su wuce hudu kuma hudun ma ga ƙa'ida sai an cika kaza sai an cika kaza sai an cika kaza wanne ne ya fa adalci amma turawa sai su yi ta magana banza wani mutum ya zo ya tara mata hudu sai mutum ya ta zargin ka don kaya aure shi kuma matansa a waje sun fi talatin an fahimta yi don haka sai yake cewa fa'iza sara mu'udaman mimu'uni nisa'ihi idan ya zamanto mutum ya rasa abin da zai ɗauki nauyin iyalan da ya zo ya tara mali ila mali ya cimihi sai karkata zuwa ga dukiyar marayansa alladhi fi hijrihi wanda yake karkashin sa fa anfaqahu sai dinga daukar dukiyar maraya yana ciyar da waɗannan matan da ya tara da wannan dukiyar ta maraya fa qila lahum sai aka ce musu la tazidu ala arba'in dan haka daga yau kada wanda ya ƙara akan mata hudu ta yadda zai buƙatar da ku zuwa ga daukar dukiyar maraya gurin ciyar da su shi yasa ruwaya daga Qawus daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kanu yataharrajuna an amwalil yatama ويترخصون في النساء فتزوجون ما شاءوا وربما عدلوا وربما لم يعدلوا yace sun kasance wato yataharrajuna an amwalil yatama har zuwa abin da yi magana dan haka wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa wa in khiftun alla ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku yi ainihin wato adalci ba kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba yadda malamai suka faɗa wannan in din harfu shartin ne wa jazmin tadizimu fi'ilaini mudari'aini mabnin ala sukun alwawu din isti'nafiya ce yanzu sabon zance za a fara na khiftun فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع مبني على السكون ألا تقسطوا أن ننقل أقي أن ذاك متن أن زيتي ألا أن المدغم في لا النافية أن كما من صندما إذا انتظوا تنا نسبة في إلي مضارئ da haka za mu ci Allah harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin almudgamatu fi la annafiya wala annafiya mabnin ala sukun da haka za mu ci tuqsitu fi'lun mudari'un ne mansubin bi an almudgama fi la annafiya wa alamatu nasbihi hasfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa al-af'al al-khamsa dama kullu fi'lun mudari'un ittasala bihi alif usnani awaw al-jama'a aw ya'ul mukhataba don haka idan mutum ya gama walwawu fi mahallin raf'in fa'il wal jimla wal masdaril ma'awwal min an wal fi'il fi mahallin nasbin maf'ulin bihi na khiftum don haka fi'ilin a ƙasata kuma yi ƙusitu mazdarinsa shi ne al'iksatu shi ne adalci don haka akwai bambancin ƙasata da a ƙasata a ƙasata shi ne adalci don haka isa mafayar ɗinsu shi ne makusi mazdarinsa shi ne al'iksatu shine ainihin adalci shi yasa Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi yana zaune wani mutum yazo ya yabe shi daga cikin kalmomin da ya faɗa a kansa yace masa anta adilun qasid Hajjaj bin Yusuf yace a kashe shi mutane suka ce haba ya amirul mu'minin mutum yazo yana yaban ka yana ce maka anta adilun qasid kuma ka ce a kashe shi yace ba kwa jin larabci ne ba ku san abin da ya faɗa ba abin da yake nufi ni arne ne kuma dan wuta ne ya ce saboda kalman adil tana ɗaukan arni Allah ya ce sun mallazi na kafaru bi rabbi ya adiluna sannan kalman alƙasi tana ɗaukar ɗan wuta ne wa an malƙasi una fakanu li jahannama haka ba ya ce ni na gane abin da ya faɗa da haka yana nufin ni arni ne ɗan wuta ne da haka ku tura mun shi lahira da haka shi yasa a waccan ayar da ya faɗa ainihin wato wa in ta'ifata ne min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأسله بينهما بالأزل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين saboda wannan daga aqsata yuqsitu ne al-iqsatu shine ainihin wato masdarin nasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai al-qadi Muhammad bin Abdullahi Abubakar ibn al-Arabi al-Ishbili al-Maliki ibn al-arabi ya rasu hijira shekara 543 a littafinsa a hakamul ƙur'an ya ce jama'a ƙala jama'atun milil mufassiri na ma'ana wannan kalmar da allah ya ce wa in khiftun shi ne aikantum wa alimtu idan kuka tabbatar kuka sani ba da ma'anan tsoro ba domin khaba tana zuwa da ma'anonin irin wannan a ƙur'ani ya ce wal khawfu wa in kana fil lugha bi ma'anar ban ko da yake khaufu a ƙur'ani yana zuwa da ma'ana ta zanna da makamantansu amma nan gurin abinda Allah yake nufi ba idan kun ji tsoro ba wa in khiftum shine wa in alimtum wa aiqantum idan kuka tabbatar kuka san cewa Allah tuqsitu fil yatama ba za ku yi adalci wajen auren marayun da suke karkashin ku ba to fankihu ma taba lakum ku aure abin da ya muku dadi waɗanda ba su ba da haka yace akan ce khafa shine khashi wa fazi'a wa wahila wa wajila kamar yadda Allah ya faɗa cewa qala inna minkum wajilun sannan akan ce khafa idan hazara lam ya'man in ya zamanto yana jin tsoro bai samu aminci a guri ba haka akan ce khafa da manan alima wa tayaqqana sannan akan ce khafahu galabahu fil khawfi shi yasa idan qur'ani ya ambaci kalman al khawfu tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce al khawfu da ma'anan tsoro da dai mutane suka sani wanda ake magana kaman faɗin Allah da ya ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhur sannan akan ce al-khawfu da ma'anan al-ilmu Allah ya faɗi maganan wasiya a can baya sai ce faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alayhi dan haka kafa a gurin da ma'anan alima idan kasancewa wanda ka bar ma wasiya zai yi kaza zai yi kaza sannan akan kawo kafa da ma'anan azzannu shine zato kamar yadda yace at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah sannan akan ce alkhawfu da ma'anan alqital shine kisa Allah yace ashihatan alaikum fa idza jaa alkhawfu ra'aytuhum ra'aytuhum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min almaut fa idza dhahaba alkhawfu sannan akan ce alkhawfu da ma'anan annukbatu tusibu almuslimina min qatlin aw hazimatin bala'in da zai fadawa musulmi a gurin yaki na karyewa ko ainihin wato kisa dan haka Allah sai ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu dan haka khafa anan gurin da ma'anan al-ilmu wal yaqin idan kasancewa ba za ka yi adalci ba dangane da mace mareniya da ke karkashin ka to fankihu dan haka sai aka kawo fa'uwa ki afi jawabi sharti shi yasa a nan gurin suka ce akwai mutaf wanda yake mahazu akwai takadiri na wa'in khiftun Allah tuqsitu fi nikahil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba wajen auren marayu mudaf din sai aka shafe shi sai aka bar mudafun ilaihi wanda nikah din shine mudafun ilaihi dan haka fankihu fa'ul din ita ce waqi'a fi jawabi shart na in dincin da Allah ya faɗa inkihu kuma fi'il amrin ne مبني على حسب النون لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل ما وأن اسم موصول النيم مبني على السكون في محل نسب مفعول به نا فانكه ذاك جملة فعلية فانكه ما طاب لكم itace ainihin wato jimla fi'iliya ita ce jawabu shart wa jazaa'uhu nawa in din da Allah madaukakin sarki ya faɗa to wannan ma din malamai sun tattauna sun ƙara wa juna ilimi cewa me yasa Allah subhanahu wata'ala ya amfani da kalmar ma bai ce man ba tashi ana maganan mata ne kuma ai mutane ne tunda mutane ne ai ya kamata a ce man ne bai kamata a ce me ba ma domin ma ai ana amfani akan abin da yake gairu aqil ne abin da kuma yake mai hankali ne ana yin amfani da kuma me man ne shi yasa idan wani ya kwankwasa maka kofa sai dai ka ce man anta ba za ka ce ma anta ba da wanda ya ce maka ma an tare na mawayo ya mai da ka gairu haƙi ina ba ta an fahimta Allah maɗaukakin sarki sai ya amfani da ainihin wato kalman ma a nan gurin da haka suka ce ma a cikin ƙur'ani tana zuwa da ma'anoni da dama takan zo da ma'anan sila wato isma mawsilin kamar inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kamar qul in dalaltu fa in fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaytu fa bima yuhi ilayya rabbi sannan ma tana zuwa da ma'anan nafayi kora abu kamar yadda kowa ya sani Allah ya ce wa laqad khalaqana fawqakum sab'a tara'iqa sai ce wa ma kunna 'anil khalqi ghafilina sannan ma tana zuwa da ma'anan at-ta'ajjub ban mamaki dan haka akan kaddara ma'anan ayyu shay'in kamar yadda yace ulaiikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adaba bil maghfira sai ce famma asbarahum 'alan nar da haka ma a nan gurin mace wacce ake take ainihin wato ta'ajjubiyya sannan akan kawo ma da ma'anan allazi kamar innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati shine allazi anzalna min albayyinati sannan akan kawo ma da ma'anan kama litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun sannan akan kawo ma da ma'anan suna istifham tambaya Allah ya ce am kuntum shuhada'a idh hadara yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di kun ga ma ta'buduna min ba'di istifham ne tambaya ne sannan akan kawo ainihin wato ma da ainihin wato ma'anan man dan haka suka ce nan gurin ma ce aka saukar da ita ma'anar man mai wannan littafin muhyi sunna abu muhammad abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-bagawi wanda ya rasu hijira 510 ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i ai Allah ya amfani da manne a mawkifin ma a mawkifin ban ya ce wannan a ƙur'ani yana zuwa kamar yadda Allah ya ce wa shamsi wa duhaha sai ya ce wal qamar idame wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wama wal ardi wama sai ya ce wa nafsin wama sawaha shine wa nafsin waman sawaha dan haka akan yi amfani da ma a mawqifin ainihin wato man wani lokaci kuma a yi amfani da man a mawkifin kuma mai ma Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma Allah shi ya halicci kowace irin dabba da take taka doron ƙasa da ruwa sai ya ce fa minhum man yamshi ala batnihi kun ga maciji ai akan akan ciki yake tafiya ko a maciji gairu aqli amma aka amfani da man akan wa duk wata dabba da take tafiya akan ƙasa na haka manci a nan gurin aka yi amfani ita amma ana nufin mai ma ina ba ta an fahimta don haka sannan ya ce wa minhum manyan shi ala rijilai ne akwai wanda kuma yake tafiya a kan ƙafafunsa kun ga ɗan adam kenan ku wa minhum manyan shi ala arba'in a ciki akwai wanda yana tafiya da ƙafa guda hudu sa da rago da cinki a duk ba da ƙafa hudu suke tafiya ba kuma allah ya amfani da man a kansu ba a ce ma ma da haka akan samu man ta sauka a mawkifin ma ma ta sauka a mawkifin me man ina fata an fahimta da haka sai yake cewa ya khuluqu Allahu ma yasha'u inna Allaha ala kulli shay'in qadir da haka shi al-Imam al-Baghawi ya faɗi cewa a nan gurin inna ma zakara ma tanzilal lil inasi manzilatan ghayr al-uqala Allah ya saukar da ainihin wato ma a nan gurin ya saukar da mata a matsayin ainihin wato masauki na marasa ainihin wato an saukar da su a matsayin maukifi ne akan cewa tun da mata hankalinsu bai kai hankalin maza ba sai aka yi amfani da an fi ilimi sai aka yi amfani da ma ba a ce man ba don ko a gurin shaida idan an tashi namiji ɗaya ake nema mata guda nawa mata guda biyu kuma haka annabi ya faɗi cewa na ƙisatu dinin kuma na ƙisatu me na ƙisatu ainihin wato akali babban malami allamatul mufassir bayan ya kawo wannan sai ce tambihun abbara ta'ala anin nisa'i fi hadhihi al-aya bima allati hiya li ghayri al-akhir fi qawlihi fankihi ma taba lakum wa lam yakum man taba li'annaha huna urida biha as-sifa lazzat yace abinda yasa Allah ya amfani da ma anan gurin bice man ba ana nufin ainihin wato sifa ne ba zati ba idan ana nufin ainihin wato zatin mace ne to dole sai dai ai amfani da man idan ku ana na nufin wato wato idan ana nufin ainihin wato sifa ne to dole sai dai a amfani da man idan ku ana nufin zati ne sai dai amfani da ainihin wato ma haka ya faɗa li'annaha huna uridu biha as-sifa ana nufin sifa ne lazzat in ko sifa ne sai dai a ce ma ba za a ce mi ba man dan haka suka ce idan an dauki ma din sifa ce ba zati ba dole dama sai dai a amfani da ma ba man ba mai bambanci tsakanin sifa da zati sifan matan ake faɗa a nan gurin da haka suka ce fankihu ma tsabalakun min bikirin ausayyibi yanzu sifan matan ake faɗa domin a cikin mata akwai bazawara idan an tashi aure akwai kuma wa akwai kuma budurwa sifarsa ake faɗa to tunda sifa ake faɗa to ya halatta a nan gurin ai amfani da man ma a maimakon ainihin wato ma Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sannan suka ce wannan jimlar da Allah ya faɗa fankihu ma qaba lakum ku aure abin da ya muku ainihin wato dadi minan nisa'i na mata sai aka ce masna shi yasa sai aka kawo hal bayan shubuhu jumla dake can minan nisa'i na mata shubuhu jumla fi mahalli nasbin hal ne sannan ma qaba lakum tunda mun ce isma mawsulin jumla fi'iliyya ita ce silatul mausulin la mahalla mal ahamil iraq masna halni wa thulath halni wa ruba halni idan ka tashi zaka yi aure a halin ka na mai aure ko aka aure biyu ko ka aure uku ko ka aure nawa hudu idan ka tashi zaka yi aure idan ba zaka yi adalci ba to shine sai ka aure ainihin wato daya dan haka malamai suka ce wannan umarnin da Allah yi cewa fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' umarnin dole ne ko ba dole ba ne eh dole ne umarnin ko ba dole ba ne wanda a ƙa'ida idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni ko annabi ya ba da umarni to asalin umarnin su wajibi ne kuma dole ne abu ainihin wato umarnin shi yasa suka ce idan an ce al'amuru huwa talab husul al-fi'l min al-mukhatab ana neman a farar da wani abu daga wanda ake magana da shi ala sabil isti'la akan fuska na rinjaye domin mafi yawanci da ka samu da wanda ya bada umarnin da wanda aka ba umarnin akwai tazara wajen daraja dan haka tsakanin Allah da shi da yake bada umarnin da halittun da ake ba umarnin akwai tazara ko babu to sigogi dama na fi'il amrin ko dai dama ai amfani da fi'il amrin kanshi ko ai amfani da fi'il mudari al-maqrumun bilamil amri ko kuma ai amfani da ainihin wato ba ismu fi'il amrin ana yin wannan ko ai amfani da ainihin wato masdar na'ibun an fi'il amri wannan dan mun karanta da ku a usulul fiqh mun faɗi sigogin sa da ake amfani da shi guda goma to idan Allah ya yi umarni annabi ya yi umarni akan samu umarnin ya fita daga ƙa'idarsa ta asali ya koma ya wasu ƙa'idojin wannan yana da muhimmanci a babin tafsiri shi yasa in Allah ya da alfiya abdullahi gondo baiti 1200 da wani abu wannan yana daga cikin abin da za mu sa ɗalibai sai sun karanta sun haddace don wallahi in ba a san wannan alfiya bayan tafsiri yana da wahala to shi yasa za ka ga Allah ya ba da umarni ko annabi ya ba da umarni amma ya fita daga waccan ƙa'ida ta asali ta wajibi ta bi wasu ƙa'idojin shi yasa akwai fi'ilu amrin liddu'a fi'ili amri ne amma addu'a kake yi kaman qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya kace awzi'ni ai umarni ne amma me kake yi talab ne ne ma kake cewa Allah ya maka sannan akwai aliltimasu sannan akwai al'irshadu fi'ul amurin lil'irshad Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman sai ce mi faktubu wannan fi'ul amurin ne lil'irshad Allah yana shiryar da mutane yadda a watsalar kuɗi ba za a samu rikici ba sannan akwai fi'ul amurin littahadi tsoratar da kai ake in an ce ka yi ba wai ana so ka yi ba ne tsoratarwa ake Allah zai ce i'malu ma shi'itum kowa ya aikata abin da ya ga dama idan aka ce kowa ya aikata abin da ai ba umarni ake maka ba in ka tashi duk abin da kaga dama ka je kai tahdidi ake maka shi yasa da ya rufe ayat yace inni bima ta'maluna basir ina ganin abin da kowa yake kamar yadda yace qul tamatta'u ku je ku ji dadi fa inna masirakum ila an-nari kowa zai sani mako masa wuta kamar yanzu wani yaro ya maka laifi ya gudu ka bi shi a tare ana baka hakuri wala dan Allah kai hakuri kana wallahi in sama da ƙasa za ta haɗe sai kama kai kana ciki haka sai ga wani garjejen ƙato a tsaye a gabanka cinye nan ɗin shi ma ya cinye ka cewa na don Allah ka bagai ka gaba umarni yake maka ka bagai ba ta hadidi yake ma wani don Allah gashi nan ka bagai sai ma ya haɗa ka da Allah ya ce don Allah ka bagai ta wannan shi ne litta'adid sannan akwai shi'ul amurin litta'adis don a gajiyar da kai za a baka umarnin kamar yadda Allah ya sha kalubalanta ƙurisha ya ce kulfa a tubi suratun min mislihi in kun iza ku kawo kwatankwacin surar alƙur'ani sannan akwai fi'il amrin lil ibaha halattawa kamar cikin wannan wata da muke ciki na ramadan ba Allah ya ce mana wakulu wa sharabu ba hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr in aka sha ruwa mutun ya ci gaba da dibar abinci ya ci gaba da sha umarni aka baka amma ba dole bane lil ibaha ne an halatta maka kowane abu ka ci gaba da shi kawai sannan akwai at-taswiya a ce maka da kai da Allah ya saka da Allah ya saka bari duk daya wanda duk ya kuskure ya kibin Allah in aka danna shi wuta a lokacin sai a ce to isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum yanda ko kai hakuri ko Allah ya saka kai hakuri kaga in aka ce maka isbiru ai ba hakurin ake nema kai ba yanzu da kai hakurin da Allah ya saka da kai hakurin duk wasu daya sannan akwai fi'il amrin lil ikram wanda za a baka dan karrama ka ake idan yan aljanna suka zo za su shiga aljanna Allah zai ce udkhuluha bi salamin amin dan haka udkhuluha fi'il amrin lil ikram duk wanda ko aka ce masa udkhuluha bi salamin ka san ko an karrama shi kuwa sannan akwai ainihin wato fi'il amrin lil imtinan dan baiwa Allah ya sha faɗa mana ya ce mana kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba dan haka kulu ku ci duk abin da Allah ya halatta muku mai daɗi wannan fi'ilu amri ne lilimtidan sannan akwai lil'ihanatu wa tahqiq dan a wulakanta ka a gajiyar da kai a nuna maka baka isa ba arna sun faɗa sun ce yanzu idan muka mutu a ce za a tashi bayan an zama kasusuwa an riddige an zama kaza an zama kaza Allah sai ya ce qul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfe aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko duk wata halitta da mutum yake ganin idan an rasa ta ba za a iya samar da ita ba ayan an ce maka kunu hijaratan aw hadida ka zama dutse ko bakin karfe ba so ake ka zama dutsen ko bakin karfen ba dan ba za ka iya ba umarni ne aka baka na wulakantawa da kaskantar da kai a nuna maka baka isa ba sannan akwai fi'il amrin na addawamu wato kana neman dawama akan abu shine abin da muke karanta a suratul fatiha kullum muna cewa ihdinas siratal mustaqim ihdina ba nema muke yi ba kaman umarni ake ba Allah amma wannan umarni wani iri ne fi'il amrin ne liddawam muna neman dawama ne akan shi sannan akwai attamanni wato guri sannan akwai al'itibar Allah zai ba da umarni don alura kawai zai ce unduru ila samarihi idza asmara wa yan'i sannan akwai al'iznu sannan akwai at-takyinu sannan akwai at-takhyiru to wannan gurin da Allah madaukakin sarki ya ba da umarni fi'il amrin ne litakhyir zabi aka baya shi yasa a gurin zabin ma aka ce biyu ko uku ko nawa ko hudu saboda fi'il amrin ne ainihin wato ainihin wato littakhir dan ainihin wato zabi sai Allah ya ce fa in khiftum alla ta'dilu idan kun tabbatar cewa ba za ku yi adalci ba idan mutum yana da ainihin wato mata guda biyu ko uku ko hudu Allah sai ya ce fa wahidatan to kawur kwaya daya da haka don mutumin da ya tabbatar ba zai yin adalci ba mazantaka shi ne a wuri kwaya ɗaya wasu akwai inda ake cawai mai mata ɗaya ma in yi limanci limancinsa bai inganta ba akwai inda ake faɗa wannan karatu to wannan ba gaskiya ba ne an fahimta yi wannan karatun ba gaskiya ba ne shi yasa allah bai yadda ba kowane mutum idan yana da mata ɗaya ya ƙaro ta biyu sai da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko shine al'adlu adalci abinda ka ba wannan na haƙƙi za ka iya ba wannan da haka suka ce bai daga cikin sharaɗi na adalci shine idan kana ɗakin wannan mace ranar da ka dawo ɗakin wannan idan kana fira a nan ɗakin ana jiyo wuri ka kana dariya ran da ka dawo wannan ɗakin sai kai wannan fira ta yi ba mamaki ita waccan ta san yadda za ka ɗauko hankalinka ku ta firan ha'ai dariya ita kuma wannan bata sani ba watakila kai ne za ka zo da labarin ka sai ka gama mata ce ka rantsi da Allah a ga an samu matsala a yi saboda haka kai ne za ka ta zuwa da labarin sai sun ƙari so saboda haka matan ya danganta da yanayin ƙwarewarsu wurin yanayin zaman shi zai bayar watakila a nan a ga yana dariya a san bai dariya sannan bai daga cikin sharaɗin adalci idan ka zo ɗakin wannan sai ka sadu da ita a ce kuma in ka je ɗakin wancan dole sai ka sadu da sai ka sadu da ita dan a cikin mata akwai hakimai hakima iyayen mata wacce ita ko da yaushe ji da kanta take in dai ba mijin bane ya neme ta to ƙarya ne ta neme shi akwai irin waɗannan matan saboda haka ta iwa ita wannan Allah ya sauke mata yadda za ta ja hankalin namiji har ya kai zuwa ga tare da ita ita kuma wannan wannan bai dame ta ba ba shi bane ainihin wato a gabanta amma abin da yake na tafiyar da harkoki ne na rayuwa na gida to abu na farko yana buƙatar adalci abinda kai ma wannan sai kayan ma wannan idan sallah ce irin kayan da ka siya ma wannan kimar su to ya kamata ya zama to irin wannan kimar za a siya ma wannan kuma a gurin siyar ba dole bane idan ka je kimar ake so ya zama daya kun san akwai mata da yake yan bala'i idan ka tashi zaka siyo abu idan wannan ka kalli yanayin ta wata kila faraci wannan kuma ita ba fara bace ita ba baka bace baina baina sai ka kalli kalar atamfar da zai dace da ita sai ka siyo wannan kuma ka kalli ita fara ce ka kalli kalar atamfar da zai dace da ita sai ka siyo to saboda kalan ya bambanta in ka kawo ta sai ta ce ka san zuciya ta fi so a siyo kala daya a dinka sa fito sai ka ce balbelu saboda haka wannan ba shi bane adalci inda ya riga ya zamanto kimar kayan iri ɗaya ne wadan kuɗi wannan an riga an samu ainihin wato adalci da haka din namijin da yake da mace Allah bai yadda ba ya kinkimo ta biyu sai da sharaɗi na farko zai iya yin adalci shi yasa idan ka ga mutum ya tashi da paralysis a alkiyama da ciwon rabin jiki to mutumin da ya tara mata guda biyu ne ya ba ɗaya haƙƙinta ya hana ɗaya haƙƙinta shi yasa muke kira zuwa ga matan su ji tsoron Allah idan namiji Allah ya jarrabe ki yana son ki kuma son ya bayyana to kacce kuskura ki yadda a ɗauki haƙƙin wata a baki duk namijin da wai dan ya nuna miki so yake ɗaukan haƙƙin wata ya baki to in an tafi lahira ke ma ya ja miki matsala domin Allah ya ce mana ta'awanu alal birri wattaqa wa la ta'awanu alal ismi ku taimaka ne wajen da'a ga Allah kar ku taimaka wajen sabo da ainihin wato zunubi wannan yana daga ciki abu na biyu Allah bai yadda ba idan mutum yana da mace ta ɗaya zai karo ta biyu bayan adalci na abin da ya yi mu wannan zai mu wannan wajen kwana wato inda za su zauna da yanayin kalar abincin da za su ci fata wadda malamanmu na malikiya suke Allah ya saka musu da alheri cewa idan ka auro yar gidan mai kudi ka auro yar gidan ya ibadiyal ladina amanu ita kuma wannan tunda yar gidan mai kudi ce a gidansu ta saba kullun da safe za a jera mata kwanukan karya wajen guda 18 ga farfesun kifi ga koda koda ga kayan ciki ga waye ga waye ga waye ta ci ita kuma wancan tunna ta saba da double fire da safe to saboda haka idan an tashi wai adalci shine ita wannan da ta saba shan cin double fire wato dumame kenan dumame da safe da koko to adalci shine a bata koko da dumame ita kuma wannan ana ji ana kallo a kawo mata su kwai da kaji da koda ta danne ka san din mai gidan da haka shi ma bai sai ma hanyar kanshi zaman lafiya ba abu ne wanda yake fili wannan fatawa ce malaman mu suka Allah ya saka musu da alheri amma wannan fatawar ba shi bane abin da yafi zama daidai abin da yafi zama daidai abin da aka ba wannan a ba wannan shine adalci dan haka abu na biyu idan kana da mace ɗaya zaka karo ta biyu to ka tabbatar kana da cikakkiyar lafiya a matsayinka na ɗa namijin da idan wannan ta zo za ka iya biya ma wannan bukata ba tare da waccan ta takura ba idan ba ka da cikakkiyar lafiya a matsayinka na ɗa namiji ba ka da sha'awar da za ka iya gamsar da mata biyu to ko za ka iya yin adalci haramun ne ka je ka ɗauko ta biyu don a gane wannan karatun ba fa ana yin aure ba ne saboda abinci idan da ana yin aure ne saboda abinci da akwai mata kaso ɗari a duniya kaso casa'in da biyar ba za a aurar da su ba ana aurar da mace ne ta bar gidan iyayenta ta tafi gidan miji sai dan tana da wata bukatar da babanta ko wanta ko kaninta ba zai mata ba sai wa sai mijinta a wannan gaban nake jan hankali dangane da iyaye kaga mace miji ya kaurace mata ya daina saduwa da ita sai ta tashi ta je ta kai kara gida sai a ce wai mai ta rasa bayan ta rasa komai kwa ta rasa komai wallahi amma ana cewa mai ta rasa to wannan ya ja yanzu kake ganin mata da aurensu amma fasikai ne a waje akwai matar da ta zo ta same mu ta ce wallahi za ta yi wanka da yamma ta ɗauki mota ta fita tana zagayawa tana yawo ta ce yawon da take kawai tana neman wani namiji ne zai taya ta kowaye za ta amince mai ta yadda ta yi fasikanci da shi saboda kuncin rayuwar aure da take ciki mijin ya zo ya ajiye ta amma ba shi da lokacinta ta je ta kai ƙara gida ga halin da take ciki an ce ta zo ta yi haƙuri wai mai ta rasa bayan ko ta riga ta rasa koyo wannan shine abu na biyu abu na uku ya zamanto idan za ka ƙaro nauyi kana da mata ta biyu ko ɗaya to kai ƙoƙari ka ƙirƙirar makanka wata hanya wadda kuɗi zai dinga shigo maka idan kana samun naira dubu goma ne to ka kiretin din wata hanya da dubu biyar ko dubu goma za ta karu don yanzu nauyi zai yi mai zai karu dole ne sai an yi al'akadu bil asbab riko da sababi ba irin tauhidin kudama da mafi yawancin hausa suke wani yana da yan matarsa kwaya daya ana cikin matsala ana ci da kyar a sha da kyar da allah ya masa fatahi na wata uku kawai sai ta ji ya balla an sa rana an daura mai aure a can wannan ba daidai ba ne gaskiya dole sai an ji tsoron Allah an gyara wannan matsala to duk wanda ba shi da waɗannan abubuwan guda uku ba zai iya yin adalci ba ba shi da cikakkiyar lafiya bai nemo ma kansa wata hanyar da kuɗi zai dinga shigo masa ba bayan wacce yake da ita da domin nauyi zai ƙaru to haramun ne ya tashi ya je ya ƙaro aure don idan ya je ya ƙaro aure zai saka 'yan mutane cikin matsala kaga idan ba adali ba ne ya ƙaro to wacce ta zo ta biyun ko dai ka samu ta farkon ana cutar da ita ko ta biyun ana cutar da ita na biyu idan ba lafiyayye ba ne ya je ɗauko ‘yar wata ya kawo suka zama su biyu ko su uku ko su hudu to abinda kowace take samu na kwanciya da shi a matsayinsa na ɗa namiji to yanzu abin zai ragu kuma za a samu matsala sannan na uku yayin da ya zamanto ya ji ya ƙaro aure bai ƙaran makansa wata hanya da kuɗi zai dinga shigowa ba to wataƙila sai kaga an dawo gidan idan da suna samu sanda yake da mata dai ana cin abinci so uku yanzu tun da ya ji gonayi sai a dawo so biyu ake ci kaga an shiga matsala idan haka Allah madaukakin sarki yace fa in khiftun idan kuka tabbatar da cewa Allah ta ajilu ba za ku yi adalci ba to fa wahidatan dan haka nan suka ce fa wahidatan fi'lu amrin ne li fi'lin mahzufun akwai taqdiri na fa ankifu wahidatan dan haka ku kwayi ku auri kwaya ɗaya tallental au ma malakat aymanukum ko abinda damar ku ta ainihin wato mallaka Allah ta'ala sai ce zalika adna wannan shine yafi cancanta mutun ya auri mata daya ko biyu ko uku yayin da ya tabbatar zai yin adalci idan ba zai iya ba ya auri daya wannan shine abinda yafi cancanta ba za ku yi ainihin wato zalunci ba a ƙarƙashin wannan ayar akan masna wasu lasa wa ruba' akwai wanda suka ɗauki masnaɗin suka ce biyu nawa biyu suka ce wa sulasa uku wa ruba'a nawa hudu ga biyu ga uku nawa kenan biyar ga hudu nawa kenan sai suka ce ya halatta a mata tara saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallama ma shi ma matansa tara tunda matansa tara to abinda aya take nufi kenan masana biyu sulasa uku ruba'a hudu kai ma sai ka auri mata tara sai ka auro tara shi yasa a cikin ma'alimut tanzil na Imam al-Baghawi yace wa hada ijma'un anna ahadan min al-ummati la yajuzu lahu an yazida ala arba'in niswa wannan ijma'i ne wani a cikin wannan al'ummar bai halatta ba ya ƙara aure sama da mata hudu wakanati ziyaratu sai ce ƙarin auren mata sama da hudu min kasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallama la musharakata ma'ahu li ahadin min al-ummati fiha babu wani daga cikin al'umma da ya isa ya musharaka da annabi a cikin wannan ainihin wato yanayin shi yasa an samu hadisai da dama annabi ya samu wasu sun auri mata sama da hudu ya saki auren aka ce mutum ya zaɓi hudu ya rabu da ainihin wato rabo da haka ba a yi shi ya sa malamai da dama suka yi magana a kan wannan ƙadiyar ta auren mata hudu ko sama da ainihin wato hudu akwai abin da yake kasa'is ne annabi kaɗai ya shafa wani ma ya tattago ya ɗora makan shi ya tattago rigima ne daga cikin kasa'is na annabi idan yana son mace ko da yaushe zai iya aurenta ko ba sadaki shi yasa wata mace ta zo ta tsaya kyam gaban annabi ta ce na ba da kaina in kana so na ka aure ni da annabi ya ce yana so shikenan sai a daura auren ko ba sadaki shi yasa Zainab bintu Jahsh ai da aka tashi daura auren daga sama aka dauro auren falamma qada zaidun minha wa tadan zawwajanaka ha Allah ya ce kai kuma yanzu muka ganka da mace muka ce haka yi kace ni ma ai zawwajanaka ha ne kaga ko renin wayo a ciki to wannan yana daga cikin kasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata daga Urwa bin Mas'ud qala yace aslamtu na musulunta wa tahati ashru nuswa nuswata arba'u tattare da ni akwai mata guda 14 minhunna min quraish ihdahunna bintu abi sufyan yace daga cikin su akwai qurayshawa ɗaya daga ciki akwai yar gidan abi sufyan فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي اختر منهن اربع كذابو hudu daga ciki wa kalli sara'iruhun ka kyale raguwan yake faktartu minhunna arba'an sai na zaɓi mata guda hudu daga ciki sai na kyale ainihin wato raguwar wannan ya tabbata an samu wannan shi yasa wannan ya zo a cikin sunan kubra ta imam al-baihaqi wa'annan hadisan dan mutum yaje ya duba zai ga ya kawo su da lambobi daban-daban wanda ya bude babul mushrik yuslimu wa tahtahu aktharu min arba'in suwat aw uktani babin da ke magana idan mushriki ya musulunta karkashin shi akwai mata sama da hudu ko ya musulunta yana auren ya yana auren kanwa a daidai lokaci daya a kafircinsa ba a hana ba ya shigo musulunci da matansa ya za a yi da su shine imamul bayhaqi ya faɗa a lambobi na hadisai masu yawa a cikin ainihin wato littafinsa na ainihin wato sunan al-kubra shi yasa alqadi muhammad bin abdullahi abubakar ibn al-arabi yace masna wa thulatha wa ruba yace qad tawahhama qaumin min al-juhali wasu mutane jahili sun yi wahami anna hadhihi al-aya tubihu lir-rajuli wannan ayat ta halatta wa mutum tis'a niswatin ya auri mata tara walam ya alamu yace ba su san cewa anna masna inda al-arabi ibaratun an ithnayn marratayn ba cewa duk sanda aka ambaci masna ana nufin ibara ne ana nufin nawa bi kawai ba ana nufin bibi ba sai yace wa salasatun ibaratun an salasa marratayn wa ruba ibaratun an arba'i marratayn fa yakhruju min dahirihi ala muqtada al-lugha ibahatu 18 imra'a ya ce don haka in aka ɗauki wannan ma shi yasa su zahiriya da suka tashi rigima cewa ma suka yi ai abinda ma yake nuna cewa halatta auren mata guda goma sha tara don haka idan an tashi a nasa lissafin masana bibiyu don haka idan an ce masana bibiyu bibiyun farko nawa zai bayar wasu lasa uku uku uku ukun farko nawa zai bayar ga hudu ga shida nawa kenan eh waruba hurhudu nawa kenan 18 suka ce ya halatta maka aure mata 18 amma malamai ba su kyale su ba sai da suka dinga musu ruddu kuma wannan ita ce fahimtar shi'a cewa za a iya auren mata tara amma duk ɗin shi'an najeriya matan su ɗaya manyan ni dai ban san mai mata biyu ba a cikinsu ya ma za su yi mata biyu bayan ga mutu asana yi ga matan banda ana samu yaushe za a yi ainihin wato ya aure wannan yana daga ciki yace in ibahatu samani ashar imra'a li'anna majmu'a sunaini wa salata wa arba'a tisa wa addadu jahalatuhum yace suka karfafa jahiltin su bi annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kana tatahu tis'u niswa to ai annabi yana auren mata tara tunda annabi yana auren mata tara kuma ga aya ta faɗa ai mu ma dole mu auri mata tara sai yace aktharu min tis'in wa inna ma mata an tis'in ai annabi ya auri mata ma sun fitara ai ya rasu ne ya bar guda tara walahu fin nikahi wa fi ghairihi qasa'isul laysat li ahadin yace annabi a wajen aure da wajen aure yana da wasu abubuwa da suka kebance shi wanda ban da shi babu wanda suka cancanta da shi shi yasa ai yana yin misali a wajen azumi ko idan an zo an yi bude baki an sha ruwa maimakon ya bude baki sha ruwa zai ci gaba da azumi kayan ka isa ka gwada mana ko kuwa an ce mai yasa ya ce shi ai ubangijin shi ne ke ciyar da shi ya shaƙi shi ko bai tsaya ya safar ba ba matsala kai ma sai ka gwada inda an ce wannan annabi ya shafa ka ce a'a wannan ma kai ma ya shafe ka sai ka fara gwada wannan sai yake cewa wa inna ma mata an tis'in wa lahu fin nikahi wa fi ghairihi qasa'isul laysa li ahad walau kana al muradu tis'u niswatin da Allah yana nufin mata guda tare la kalat taqdirul kalam fankihu tis'a niswatin ai da Allah kawai sai faɗe ce ku auri mata tara ba shi kenan ba fa in lam ta'dilu fa wahida idan ba za ku yi adalci ba to ku auri daya wa hada min rakikil bayani yace duk wanda ka ji wannan bayanin to wannan bayanin nasa wato rakaka ne allazi la yaliqu bil qur'an wanda bai dace da littafin Allah ba la siyama wa qad sabata min riwayat abi daud yace musamman ma ya tabbata a riwaya na al-imam abu daud wa daruqutni wa ghairihuma وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي حين أسلم وتاته أشر نسوة النبي يفعل أكن ونن متمن دمك كاو أينهم واتو حديثنسا haka imam al-qurtubi shi ma ya faɗa a cikin al-jami'u li ahkamil qur'an yace e ilam ka sani anna anna al-adad masna wa thulatha wa ruba la yadullu ala ibahati tis'atin tis'in yace wannan abin da aka faɗa bai nuna cewa ya halatta a auri mata tara kama kala man ba'u da fahimu lil kitabi was sunna kaman yadda wanda fahimta sai nisa akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa a'rada amma kana alaihi salafu hadhihi al-umma kuma ya juya baya akan abin da magabatan wannan al'umma ke kai wa za'ama annal wawa jami'atun ya dauka cewa wannan wawun din ai jami'a ce wa addada zalika bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama naka hatisan ya karfafi magana shi cewa annabi ya auri mata tara wa jama'a bainahuma fi ismatihi wallazi sara ila hadhihi aljahala wanda suka yi tafi akan wannan inji imam al-qurtubi yace ya tafi akan jahilci wa qala hadhihi almaqala sai yace ar-rafidatu wanda suka faɗi wannan magana sune ɗan shi'a shi kuma ɗan shi'a dan ya faɗi wannan ya ce mata tara za a aura ai babun mamaki bane a iya sani na har yanzu ban san wata matsala ba da musulmi aka haɗu da 'yan shi'a ba wannan matsalar da yawa yawan kun san cewa mun je bauchi mun yi muƙabala ta awa biyar da wani abu da wannan shi'a awa ukun farko mun yi muƙabala akan bai yadda cewa matan annabi ahalul baiti bane ya yadda a ƙur'ani matar annabi ibrahim ahalul baiti ce ya yadda mamar annabi musa ahalul baiti ce amma bai yadda matan annabi ahalul baiti bane kamar yadda aƙidar shi'a duk musulmi sun yadda annabi yana da 'ya'ya guda bakwai uku mata uku maza hudu mata amma aƙidar su annabi ba shi da 'ya sewa sai na na fatima wannan ita ce aƙidar su kwanan nan da shugaban wannan ƙasa ba shi da lafiya allah ya ba shi lafiya suna nan suna yaɗawa wai alhakinsu ne na ce to kai ka taɓa ganin tsino tsinan ne tsinanne ne ya tsine ma to mai tsino shi za ta ba abinda za ta ma wallahi me za ta yi ba abinda za ta yi an fahimta ai don haka wannan don su ba ma addu'a suka yi ba tsafe-tsafe suka suna ganin ai tasirin tsafinsu ne sa yi rashin lafiya ƙarya kuke salmanu ma na saudiya akun yi mai da ya kashe wancan mutumin na kwanaki kuma yana nan darau alo maga takardar na sakwato ba an mai ba ba yana nan daren ba mu ma ba kuna mana ba gamu daren ba wadda aka karya ne kawai ba wani abu wadda aka mummuna roƙon masa Allah Allah ya ba shi lafiya kuma magani da tamu da takutawa Allah zai karɓa da magani to da haka wannan yana daga sai haka Imam al-Qurtubi ya faɗa yace wannan suka faɗi wannan wa ba'du ahli zahiriya da wasu daga cikin ainihin wato ɗan zahiriya wanda su ne mutanen Ibn Hazm al-Andalusi Imam Shafi'i ma yayi magana yace wa qad dalla sunnatu rasulillahi al-mubayyinatu anillahi sunnar annabi ta yi bayani wacce ita take bayanin wannan qur'anin annahu la yajuzu li ahadin ghayra rasulillahi an yajma'a bayna akthar min arba'in niswa bai halatta ga wani mutum ya tara mata sama da mata hudu wa hadha alladhi qalahu shafi'i wannan abin da imamu shafi'i ya faɗa mujma'un alaihi bainal ulama an yi ijma'i tsakanin malamai illa ma hukiya an ta'ifatin min shi'a sai abin da aka ruwaito daga shi'a wannan maganar ibnu kasir ne ya kawo ta a cikin tafsirin shi annahu yajuzu jam'u baina akthar min arba'in min arba'in ila tis'in su yan shi'a sun ce ya halatta daga hudu zuwa tara duk zaka iya ainihin wato aura wannan yana daga ciki amma bai halatta ba wa qala ba'dhum bila hasarin wasu ma suka ce kai matan ma ba ta kai cewa kawai kai ta aure abin da kaga dama wa qad yatamassaku ba'dhum bi fi'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i bain akthar min arba'in ila tis'in kama sabata fi sahihain wa amma ihda ashara kama da'a fi ba'd al-alfaz al-bukhari amma cewa annabi ya aure mata 11 kamar yadda yazo a cikin wasu alfaz a cikin bukhari وقد ألقه البخاري وقد روينا أن أنس أن رسول الله تزوج بخمس عشر مرأة ودخل منهن بثلاثة عشر واجتمع عنده إهدى عشر وماتت عن تسع وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة هكا الإمام ابن كثير يكاو أتكين تفسير سا لذلك أكوي مغنغنو نما لميد سكي أكن ونن أينهم واتو قديانا أنا نون لوكسي يأيه abu na ƙarshe da ya kamata mu tattauna a kansa akan wannan ayar akwai kuma hikimar da ya sa shari'ar musulunci ta ce a ƙara mata sama da ɗaya ko biyu ko nawa ko uku ko hudu shi yasa zan so ɗalibai su koma tafsirin malam aminu shankiki a duwa'ul bayan ƙarƙashin faɗin allah ta'ala inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wallahi yayi dogon bayani gamsashe da hujjoji da dalilai da komai dalilan da yasa Allah ya ce a ƙara aure dan haka gobe idan an mun zo sai mu faɗi wasu hikimomi da dalilai koda guda goma ne a ciki sai mu tsallake sai mu ci gaba da tafsiri dan ba yadda za a yi Allah ya shar'anta ma bayi abinda ba maslaha a cikinsa ba zai taɓa yiwa ba wannan ijma'i ne na malaman duniya duk abinda Allah ya ce dan adam ya to akwai maslaha a ciki ko ka sani ko baka sani ba ko ka gane ko baka gane ba da haka su kuma ɗan uwa mata a nan gurin kaddara za su ɗauka su yi haƙuri ƙarin auren nan su yadda doka ce daga gurin wa daga gurin Allah subhanahu wata'ala dan mata da yawa da su ji maganan cewa namiji zai ƙara aure to gara su ji maganan mala'ikan mutuwa yanzu shi yasa wata ta yadda yanzu kun san cewa akwai mata musulmi da suke auren kiristoci ba dan komai ba wai sai dan saboda wai ai shi kirista mata ɗaya yake aura da haka da ta auri musulmin da zai auro mata mace nan gaba gara ta auri kirista wallahi ana samun wannan bala'in fa masifa ta wuce da yadda kuke tunani fa to in Allah ya yadda idan Allah ya kai mu gobe sai mu dan fadakar akan wannan su yadda wannan kaddara ce ta Allah doka ce daga gurin wa daga gurin Allah kuma mu faɗi wasu daga cikin hikimomin da yasa Allah ya ce a ƙara auren kuma duk mai hankali sai ya gamsu cewa akwai dalili akwai hikima ba wata hanya da Allah yake budewa yake hana dan adam ta haram sai ya bude masa kuma ta halal lokacin da yace wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa a sabila sai ya ce tofan kihu mata balagu lokacin da ya zamanto ana auren mata ba adadi kamar yadda za mu karanta nan gaba wani ma idan matan babansa idan ya aura sai ya ci gaba da zama da ita a matsayin matar shi da Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a auri matar da babanka ya mutu ya bari sai ya ce to idan za a yi auren ka a aura ya wuce guda nawa guda hudu kuma tare da sharaɗi da ƙa'idojin da muka faɗa a ƙarƙashinsu addinin musulunci ya yi adalci ko bai ba ya yi doka ce daga gurin wanda ya fi kowa cikakken adalci don haka in wani ya zo ya auri mace ya cutar da ita don ya karo mata ai ba musulunci ba ne ya sa shi ya cutar shi a kankin kanshi ne ya cutar amma musulunci bai goyon baya cutar da ya mai cutar da ya ainihin wato don duk za mu karanta allah ya yi umarni cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf da haka gobe idan Allah ya kai mu sai mu faɗi wasu hikimomin da Allah ya sa ya ce a ɗan ƙara auren nan idan an samu ainihin wato dama da haka a yi ƙoƙari a dinga ƙara auren nan yanzu idan aka taso daga kowace makaranta ta mata idan ka kalli matan sun shigo gari za ka rantsi da Allah wannan mata yaya za a yi kuma ba haka ba ne kaga sun bazo gari kuma yanzu za ka ga mafi yawancin wa'inda ake haifa yanzu mata sun fi yawa sannan in aka ce wata hadisa ta faru suwa suka fi mutuwa maza ne suka fi mutuwa to yin ba a taimakawa ana ƙara auren nan saboda Allah ya za'i eh so ake a bar matan nan su ci gaba da wato fasikanci a cikin gari da makamantansu kuma kai ba za ka gane haka ba sai ka kai mawukifin da ya kamata a taimake ka sannan za ka gane cewa a yi ya kamata a taimaka yanzu kai da za ka yi auren ko ita matar da ke cikin gida wacce za a yi wa auren ba za ta iya gane haka ba sai ta haifi yara yaran sun girma sun kai matsayin aure wataƙila wasu guda goma a gabanta duk mata ne eh to saboda aka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Kadira mana gaba ɗaya.